Masu sauraro lokaci ya yi da za mu saurari tafsirin Alƙur'ani mai girma daga masallacin Masjidil Fadimatu Zahra da ke Bypass Gombe daga bakin Sheikh Naziru Idris Bypass. Honorable Ustaz Yunusa Abubakar dan majalisar tarayya mai wakiltar mazabar Yamal Tadeba ya ɗauki nauyin kawo muku. A yi sauraro lafiya.
ما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين Allah maɗaukakin sarki ya ce walan ma balaga a shuddahu yayin da annabi yusufu ya cika ƙarfinsa wato ya kai shekara talatin zuwa talatin da uku atainahu hukuman wa ilma sai muka ba shi hukunci da ilimi wato ya dawo yana da ganewa cikin addini da annabta gaba ɗaya wa kazalika najzil muhsinina kaman yadda muka saka masa nan haka muke saka dukkan masu kyautatawa na'am وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مسواه انه لا يبله الظالمون shikenan annabi yusufu sai ya kasance yana zaune a gidan mulki to sai allah maɗaukakin sarki sai ya ce warawadatku lati huwa fi baitiha wato wannan wadda annabi yusuf yake gidan nata ita ce zalika to shikenan sai ta nemi annabi yusufun wato ta nemi an yi waƙiya wato ya afka mata kenan wa gallaqatil abwaba sai ta rufe ƙofofi ta jawo annabi yusufa ta ce zo in nuna maka wani ɗan wuri da na gina a cikin gidan to shikenan suka shiga cikin gidan sai ta dinga rufe ƙofofi da ta gama rufe ƙofofi wa qalat lahu hayta laka sai ta ce masa hayta laka wato wato shehu abdullahi ibnu fodiyo ya ce ismu fi'ilin ne bi ma'ana aqabil sai ta ce masa to zo zo wato ya hauro mata kenan ƙala ma'azalla sai annabi yusufa sai ya ce a'udhu billahi min zalika Allah ka tsare ni daga wannan innahu rabbi ahsana maswaya yace shi wanda ya saye ni nan mai gidan naki kenan yace shugabana ne shi ya, ya kyautata matsayi na zamana a wurinsa kuma ni ba zan ha'ince shi a cikin ahalinsa ba innahu la yuflihu zalimuna innahu yadda sha'anin yake la yuflihu zalimuna azzalimai dai wato masu zina ko masu ha'inci ba za su samu babban rabo ba ta gyara ta yi komai ta yi shimfiɗa sosai a cikin wurin ta rurrufe ƙofofin sai ta kwanta akan kaman katifa sai ta yi rigingine sai ta ce masa zo mana zo mana sai ya ce a'udhu billahi a'udhu billahi ma'azallah Allah ya tsare ni Allah ya kiyaye ni Allah ya tsare shi wato ya kiyaye shi daga sharrinta kenan sai ta ce masa taho taho yusufa ya ce a'a kallo ni kalle ni ya ce a'a ina so in kalli allah da idona ba zan kalle ki ba eh ta ce ga shimfiɗa mai laushi zo ka kwanta ya ce ta aljanna ta fi ta laushi to haka dai suka ta yi da annabi yusufa annabi yusufa ya ki yake cewa ai shi mai gidan nan nasu wato shi azizu misran shi ne ya saye shi shi ne mai gidansa kuma ya mutunta shi ya kyautata mazauninsa saboda haka ba zai ha'ince shi ba a cikin iyalinsa kuma yadda al'amarin yake da sha'anin wato su azzalumai ba za su samu babban rabo ba na'am ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين to Allah madaukakin sarki yake cewa Allah madaukakin sarki yake cewa laqad hammad bihi to nan malaman mu sun ce sai ka bi a hankali akwai kan kan kura ake cewa ko menene wajen fassara sai an bi a hankali eh walaqad hammad bihi haƙiƙa ita ta himmatu ta yi nufin zuwa ta kamo annabi yusufu ya abka mata to sai a cikin nan a cikin fassara akwai takadimi da ta'akiri dole sai ka juyo gaba kaɗan sai ka ce laula an raha burhana rabbihi walaƙar hammad bihi haƙiƙa ta himmatu wajen ta wato ta, ta kamo annabi yusufu to sai ka ce wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbihi shi ma ya himmatu amma ba don ya ga hujjar ubangijinsa ba ibn abbasin ya ce surar babansa allah ya kawo masa shine annabi yaqubu da ya zo sai da ki kirjinsa sai ji ba komai a kirjinsa saboda haka ba don ya ga to shi kuma laula din nan harfin tiha'in ne limtina'in saboda haka ba zai yiwu ba ma ba zai yiwu ba shi annabi yusuf ba komai a zuciyarsa sai allah waliyai ma wadda suka bi Allah suka samu tsarki suka shiga fadar Allah ba wani abu da yake shiga zuciyoyinsu bare annabawa masu tsarki saboda haka wasu zaka ji suna cewa wai ya himmatu ta himmatu zuwa gare shi shi ma ya himmatu zuwa gare ta a'a ba haka bane ita dai ta himmatu zuwa gare shi to shi kuma laula an ra'a burhana rabbihi hamma biha ba dan ya ga hujjar ubangijinsa ba shi ma da ya himmatu zuwa gare ta to ai bai gani ba kenan bai yi ba kenan saboda haka shi bai yi haka din ba kazalika linasrifa anhu su'a wal fahsha Allah madaukakin sarki yace kamar yadda muka nuna masa wannan hujjar linasrifa anhu su'a mun yi haka ne saboda mu juyar masa da kiyana wato wannan ha'incin wal fahsha da zina innahu min ibadina al mukhlasina shi yana daga cikin bayinmu wadda muka tsarkake su to kaga wadda Allah ya tsarkake ta yaya zai iya fada cikin wannan lamarin babu wannan tare da shi imamu sabuni yana cewa akwai hujjoji da yawa a cikin alkur'ani wadda za su nuna ma ko kusa annabi yusufu bai himmatu zuwa ya afka wurinta ba ya ce na farko da ya ce ai ta neme shi da ta matsa da neman ta sai ya ce mata ma'azalla ya ce kala ma'azalla ya ce yana neman tsari ga allah hujja ta biyu kuma da ta matsa ta ce in fa baka yi wannan abun ba za ka shiga kurkuku ya ce asijinu ahabbu ilayya gwamma ma in shiga kurkukun akan wannan abun ba zan yi ba hujja ta uku in ji imamu sabuni Allah ya faɗa Qur'ani ya ce annabi Yusuf innahu minal mukhlasina yana daga cikin bayin Allah wadda Allah ya tsarkake su ya ba su isma sannan kuma wata hujjar in ji imamu sabuni ya ce fasarafa anhu kaidahunna Allah ya juyar masa da kaidinta to tunda Allah ya juyar da kaidinta ta yaya za a ce ya himmatu zuwa zai kanta babu wannan gaba daya to wannan dai hujjoji ne da imamu sabuni ya bayar na'am
واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم واستبق الباب وقدر قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم to shikenan annabi yusuf da ta yi kansa annabi yusuf sai nemi zai fita ya gudu daga cikin wannan gidan kenan ko daga wannan ɗakin to ya fita zai gudu ita ma gata ta fito tana binsa to sai suka dinga rige-rige wajen kofa wajen fita wa kaddar kamisuhu min duburin to wajen fitan sai ta kama rigan annabi yusufa sai ta tsaga masa rigan amma min duburin ta bayansa wa alfa ya sayi da hala dalbab suna zuwa bakin kofan kwatsam sai ga mai gidan nata shi azizu misra a bakin kofa sai suka gan shi kalat to ka san marar gaskiya kalat ita sai ta buɗi baki da wuri sai ta ce ma jaza'u man rada bi alika su'an menene sakamakon mutumin da ya nemi ya yi mummunan abu wato ya lalata da iyalinka sai da kanta sai ta ce illa an yusjana sai dai a sa shi a cikin kurkuku au azabu lim ko kuma a masa azaba mai raɗaɗi saboda soyayyar da take cikin zuciyarta bata ce a kashe shi ba sai ta ce ko a sa shi a kurkuku ko kuma a masa azaba mai raɗaɗi bata ambaci mutuwa ba saboda tana son annabi yusuf a zuciyarta نعم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين to annabi yusuf sai annabi yusuf sai ya amsa sai ya ce hiya rawadatni an nafsi ita ce ta neme ni ba ni na neme ta ba ita ce ta neme ni wa shahida shahidun min ahliha sannan kuma sai wani mai shaida ya bada shaida daga cikin ahalinta an ce ibnu anniha dan wani baffanta ne amma yaro ne karami yana cikin zanin goyo a cikin ɗakin sai Allah ya buɗi bakinsa sai shaida wannan mu'jiza ce ta annabi yusuf sai ya ce in kana qamisuhu qudda min qubulin ya ce wa azizu misira kenan ya ce ka duba ka gani idan rigarsa ta yage ne ta gaba ta gaba rigarsa ta yage to fa sadaqat a gaskata ta gaskiya ta faɗa wa huwa min alkazibina shi yana cikin wadda basu faɗi daidai ba kenan idan dai ta gaba ne ka san tunda kokuwa za a yi shi yayo kanta to za a ga rigar ta yage ta gaba kenan Eh, na'am وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين wannan dai jinjirin da yake cikin zanin goyo ya ci gaba da bada shaida ya ce in kuma aka duba ka ga kamisu qudda min duburin rigarsa ta baya ta tsage to fa kazabat wa huwa min as-sadiqina ƙarya take yi shi yana daga cikin masu gaskiya saboda ta bi shi ne zai gudu ta kama rigarsa ta baya kenan na'am فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم فلما راى قميصه قد من دبر قال انه من كيدكن ان كيدكن عظيم shikenan falamma ra'a qamisahu qudda min duburin yayin da shi azizu misra ya ga rigar annabi yusufa wato qudda min duburin ta yage ne ta bayansa kaga ya gane lallai ita ce ta kai masa sura wajen gudu ta kama rigarsa ta baya ta yaga rigar ƙala sai azizu misra ya ce innahu min kaidikunna wannan yana daga cikin makircinku na mata kawai inna kai da kunna azimun da hakika makircinku ku mata azimun mai girma ne su mata makircinsu yana da yawa kaga duk sharrin shaidan amma Allah ubangiji yake cewa inna kai da shaidana kana da ifa amma su Allah yana cewa inna kai da hunna azimun na'am يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين yusuf arif an haza wastaghfiri li zambiki innaki kunti min al-khadi'ina shikenan sai shi azuzu musra sai ya fuskanci annabi yusuf yace ya kai yusuf ka kauda kai daga wannan lamari wala ta wala tazakurhu li Allah ya shi'a kada ka gaya komai kowa kar ka gaya masa saboda idan ka faɗa magana za ta yaɗu a cikin gari na wasta gafiri li zambiki ke kuma zalika ki nemi gafaran zunubinki innaki kunti min al-khadi'ina ke dai kin kasance cikin wato masu kuskure da gangan da gangan kika aikata wannan abu na'am وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتيها عن نفسي قد شغفها حبا إنا لنريها في ضلال مبين to shikenan sai magana ta yadu a cikin gari ana cewa ai matar wannan basaraken ta nemi bawanta magana ta ta yaduwa aka yi ta gulma a cikin gari to shikenan da matar ta ji labarin maganan ya yadu wa qala niswatun fil madinati sai wasu mata a cikin wannan madinatu misra a cikin garin misran an ce matan wasu ne daga cikin wadda suke cikin fadar wasu sarakuna manya-manya a cikin fadar su biyar to matan nasu guda biyar to sai suka dinga waka da maganar suna ta suka mai da maganar waka sai aka ebi wakar a cikin gari kowa ya dawo kamar yayi ana yi ana mata waka ana cewa ai ga ta nan matar azizu misra ta nemi bawanta to shine imratul azizu turawidu fatiha an nafsi ƙarshen gama hubba suka ce ta yi haka ne saboda soyayyarsa ya mamaye zuciyarta gaba ɗaya inna lanare hafi dalalin mubin suka ce hakika mu dai muna ganin ta tana cikin bata tana cikin kuskure mabayyani na'am فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم الله أكبر.
فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وآتدت لهم متكئا وأ... إيه هكذا نقول na'am وأتت كل واحد منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلنا هاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم ita wannan matar azizu misran da ta ji labari ya yadu a cikin gari ana ta surutu cewa ta nemi wannan bawan nata to sai ta shirya wani abu sai ta shirya walima falan ma sami adbi makrihinna yayin da ta ji wannan makirci da suke ta yi suna ta gibanta a cikin gari arsalat ilaihinna sai dukkaninsu ta aika tana gayyata su ta ce su zo akwai wata walima da ta shirya a gidanta to sai ta tanada musu dukkaninsu wani abinci wadda za a yanka shi da wuka ta ba su wukake ta tanada musu abinci wadda za a yanka in an ci abincin ta tanada musu lemo irin lemon nan irin na misira a turaj Eh, wani lemo ne haka na mutanen misira to shikenan sai ta ba wa kowace ɗaya a cikin su wuka shikenan su- suna sun ci abinci aka kawo musu lemo suna yayyankawa da wukake sai ta shiga sai ta cewa annabi yusuf ukruj alaihinna fita ka je ka gaishe musu ka je ka gaida wa'annan matan da suka taru annabi yusuf sai ya fito falan mara ainihu akbarnahu ai da suka ga annabi yusuf sai suka girmama lamarinsa wa qaddana aydiyahunna suka dinga yayyanke hannayensu da wukaken maimakon lemo sai a yanke sai aka zo ana ta yayyanke hannaye Eh, ba sa jin zafin ma da suke yankewa saboda yadda zuciyoyinsu suka shagaltu da ganin kyan annabi yusuf wa kulna hasha lillahi ma hadha bashara sai suka dinga cewa tsarki ya tabbata ga Allah wannan ai ba mutum bane wannan ba mutum bane saboda tsabar kyansa da suka gani suka ce in haza illa malakun karim wannan ai ba wani- wannan mala'ika ne mala'ikan ma wani babban mala'ika ne suka gani saboda shi annabi Yusuf a hadisin nan na Isra'i da Mi'raji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gan shi yace an bashi rabin kyawu yana da rabin kyau kyan gaba ɗaya kuma an tara wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi yasa wannan ya sunan malamin nan mai ban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Yusufun Nabahani yake cewa matan da suka ga Annabi Yusufa suka dinga yanke hannayensu saboda kyansa yace ina ma da Annabi Muhammadu suka gani yace ai da zuciyoyinsu za su yi ta yankewa ba hannayensu saboda da sun ga cikakken kyau gaba daya to sai dai malamai sun yi bayanin bambancin kyan annabi yusuf da kyan shugaban halitta annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi annabi yusuf jamala allah ya bashi jamala ce tsantsatta saboda haka duk wanda ya gan shi sai jamala ta daki zuciyarka sai ka ji kana ƙaunarsa ba za ka iya rabuwa da shi ba shi ko manzo allah sai allah ya bashi jamala sai ya bashi jalala sai ya bashi kamala to saboda haka manzo Allah kana ganin sa sai ka tsorita sayyidina ali yana cewa man ra'ahu badihatan habahu duk wanda ya ga manzo Allah farar ɗaya sai ya tsorita wata ran manzo Allah yana tafiya ya yanko wani lungu sai ga wata mata matar tana ganin sa sa sai ta fara makyarketa kar kar kar kar kar manzo Allah ya ce ya ke miskiniya alaiki sakina ki nutsu ya ce ni ba mala'ika ba ne ni ba wani sarki ba ne ni dan wata mace ce a garin makka wadda take cin ira sunan kilishi ya wato haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake shi Allah ya bahi jamala da kamala da jalala saboda haka duk wanda ya hango manzon Allah to sai ya tsorita amma kuma da man- in ka zo kai hulɗa da shi kuma sai ka ji kana son sa ba za ka iya rabuwa da shi ba sallallahu alaihi wasallam to shi annabi Allah ya bashi kyan gaba daya to amma sai ya tara masa da jamala da kamala da kuma jalala shi kuma annabi Yusuf sai aka bashi jamala kawai shi yasa manzo Allah ya ce an bashi rabin kyau na'am
قالت فذلكن الذي أوكي، منتي تلاتين، صبر لمتنني شوي.
فيه أوكي، منتي ولقد تلاتين. شوي، هنا أوكي، منتي راودته تلاتين.
عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الساجرين shikenan sai ta ce to fa zalikun nan lazi lumtunnani fi yanzu kun ga dai wannan gashi ku duk kun yanyanke hannayen daga ganinsa sau daya to wannan abun ne yasa fa kuke ta zargi na a cikin gari ni fa gida ɗaya muke da shi kullum ku da kuka gani shi lokaci ɗaya ga duk kun yanke hannayensa to wannan shi ne yasa kuke ta zargi na walaqad rawatuhu an nafsihi sai ta dinga nuna annabi yusufa take cewa ni ne ba shakka ni ne na neme shi ba shi ya neme ni ba eh fasta asam kuma yaki ta ce wala illam yaf'al ma amurhu idan kuma bai aikata abin da na umurce shi ba la yusjudanna to zai shiga kurkuku tunda dai girma ne baya so da ɗaukaka da daɗi ba abin da ban neme shi da shi ba ga gidan mulki ga ni kaina amma ya ƙi to ya tafi can kurkuku a je a haɗa shi da ɓarayi ta ce ai shi ma ɓarawo ne saboda ya sace zuciyata shi ma ya je ya haɗu da manyan ɓarayi ta ce ai shi ma ɗan fashi ne ya je ya haɗu da 'yan fashi saboda ya mun fashi ya sa ya cika zuciyata da soyayyarsa ya je ya haɗu da 'yan fashi wani ya kunan mina sagirina kuma ya je can ya- ya ya kasance tare da kaskantattun mutane shi ma a kaskanta shi Eh, to ina ganin za mu tsaya a nan saboda mun yi man- manyan baki manyan baki ga murshid na na kungiyar nasarar islam reshen jihar gombe gaba daya kuma ɗaya daga cikin manya-manyan shehunanmu na wannan gari na gombe wadda duk wanda ya tashi a nan gombe ya san wa'azinsa duk mai zuwa masal duk dai wanda ya tashi a gombe daga mai shekara kamar mu dinnan shekara hamsin zuwa ƙasa ya san wa'azin mala saboda haka gashi allah ya kawo mana shi da shi da tawagarsa da jama'a gaba ɗaya da shugabanmu na fitiyanul islam da sauran shugabanni na nasarar islam da shugabanninsu na agaji gaba ɗaya murshid ya ebo su ya kawo mana su wannan masallaci mai albarka muna roƙon allah ubangiji ya saka musu da alkhairi allah ya saka musu da alkhairi yadda suka taho mana masallacin nan suka girmama alƙur'ani allah ya ƙara girmama su daman aikinsu ne girmama alƙur'ani saboda haka za mu saurara za mu ji abubuwan da za su amfane mu a bakinsa wadda kullum daman aikinsa kenan saboda haka kowa ya saurara kuma muna a madadin wannan zawiya tamu da dukkan wadda suke cikin wannan masallaci da duk wadda suke wannan anguwa ta bypass muna masa barka da zuwa da shi da tawagarsa gaba daya da fatan Allah ya saka da alkhairi Allah ya sanya mu a cikin bayinsa wadda zai yanta su a cikin wannan wata mai albarka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
waɗannan manyan baki da suka kawo wannan ziyara wannan masallaci na barka na sa'ayi da labarin ma na sa'ayi da wasu ƙarƙashin jagorancin mulki da kuna godiya daga cikin tawagar lafiya akwai alhaji hamidu muhammad jagiri sarkin gabas gwani ya arwani jama'a na sarkin islam gwani state kuma bayan president na gurbin jama'a islam sannan akwai alhaji bufali abubakar adam shugaban yan agaji na ƙasa reshen jihar gwani sannan da akwai barista aliyu hamari wadama wanda mai limamin masallacin fadar gombe mai ba da shawari akan harkar shari'a na agaji sannan da ciki akwai da jagorkar su ya hashiru babban ma'ajin jama'atun sun islam sannan akwai alƙali muhammad baba abubakar na yi limamin masallacin fadar wajen waɗannan mutane da sauran togarsu masu albarka muna martar su muna musu barka da zuwa wannan sauran albarka sannan kuma ba tare da ba ta lokaci ba za mu rika musu abin magana da mu ji abin da suka zo mana da shi da fata Allah ya amfani da mu da ba su gaya mana albarkacin da su ba da su
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين mai girma a shekul mufassir sheikh nadiru idris mai girma alaramma mai jan baki mai girma shugaban fidiyar islam na gombe state alhaji bashiru ladan masu girma yan tawaga ta daga jama'ar nasarar islam yan uwa mahalarta yan jaridu yan agaji assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu muna godiya ga allah maɗaukakin sarki da ya sada mu a wannan masallaci mai albarka a yau talata goma sha biyar ga watan ramadan shekara ta dubu da dari hudu da arba'in da biyu hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda yake daidai da ashirin da bakwai ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da daya miladiyar annabi isa alaihi salam mun kawo wannan ziyara zuwa ga wannan masallaci a yau don mu kara ɗinke zumunci tsakaninmu da masu gudanar da wannan tafsiri a wannan matsalashi da kuma jagoranci na fitiyanul islam na gombe state to a wannan lokaci da ba tsawo ne da shi ba muna son mu yi godiya ga mai girma gwamna bayan godiya ga allah muna godiya ga shi mai girma gwamna sakamakon samar da tsaro samar da tsaro shi ya sa muka sami dama na gudanar da waɗannan darussa kamar yadda kuka sani bara a irin wannan lokaci ba mu sami dama na gudanar da waɗannan darussa ba kasancewar an ce kar a yi taruka a wurare saboda ciwon da ya faɗo a wancan shekara wanda kuma muke fatan Allah ya kawar da shi muna fatan haka to saboda haka idan mai girma gwamna ya samar da tsaro kuma ya ba da izini bana a gudanar da waɗannan darussa to ya cancanta ya cancanta mu yi masa godiya mu jingina masa a sakamakon samun dama domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda duk ya muku aikin alheri to ku saka masa idan ba ku sami abin da za ku saka masa da shi ba to ku yi masa addu'a man sana alakum ma'arufan fa kafi'uhu fa in lam tajidu fad'u lahu hatta tarawu annakum ka'afatumuhu aw kama qala to saboda haka muna godiya ga mai girma gwamna saboda samar da tsaro kuma idan muka dubi jihohi na najeriya za mu samu cewa jihar gombe tana cikin jihohi masu dama-dama wajen harkar tsaro din idan ka dubi abin da yake faruwa a kamar zamfara ko katsina ko sokoto ko kaduna ko neja to abubuwa sai ka gane cewa lalle gombe tana cikin jihohi masu zaman lafiya ba zai hana akwai daya na daya a nan wani bangare wani gefe abu ya faru ba zai hana ba amma dai tana cikin jihohi masu dama-dama saboda haka in an sami jihohi masu dama-dama to sai mu gode wa shugabannin jihohin bisa ga jagorancinsu aka sami wannan zaman lafiya allah saka da alheri kullum abin da muke cewa tsakaninmu da shugabanni addu'a domin shi shugaba kamar direba ne idan direba yana mummunan gudu kuna cikin motarsa a matsayin fasinja idan kun ce kai wannan direba Allah tsine masa to saboda haka idan tsinuwar ta kama to sai ya afka da motar in ya afka da motar har da kai fasinja to saboda haka kullum muke cewa idan direba ya yi mummunan gudu to sai a roƙa masa Allah ya shiryar da shi ya gyara to haka shugaba yake kullum a roƙa masa Allah ya masa jagora ya sanya adalci a zuciyarsa ya kawo nasara a jiyarsa to sai nasarar ta shafi dukkan mabiya idan ya yi nasara a wajen gudanar da shugabancinsa to nasarar sai ta shafi kowa da kowa a jihar to saboda haka muna godiya ga mai girma gwamna sannan muna godiya ga a shekul mafassir da ya ba da dama watakila ma ya yi research ya yi bincike ya duba darasin da zai zo ya bayar sannan ya zo ya zauna ya bayar da shi a wani waje mai kama da wannan na faɗa na ce inda profesa ne ya zo ya ba da darasi na awa guda mankudan kudi yake biyansa amma mu malaman addini za mu zo fi sabilillahi mu bayar mu tashi haka mu fita saboda haka malamai masu addini su ma sun cancanci a gode musu Allah ya saka da alheri Allah ya biya kamar yadda annabawa suke faɗa lada na a wajen Allah ban ce ku biya ni lada ba to haka su ma malamai to sai mu ce Allah ya saka musu da alheri Allah ya sa a mizani to kamar yadda muka faɗa ba mu da lokaci isasshe don haka muna fatan alheri ga wannan darasi kuma a matsayinmu na jama'atu na islam wanda muke kiran kanmu umbrella wato laima na dukkan ƙungiyoyi kuma muna ziyartar wurare daban-daban don a sami ɗinke zumunci da fahimtar juna da wannan muke fata allah mana jagora allah kuma ya ba mu sa'a allah ba mu nasara allah zaunar da ƙasar nan lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullah sani ba ko ka sami waɗannan takardu? na karbuta alhamdulillah
muna godiya da wannan bayani mai amfani mai amfanarwa da muka ji daga bakin murci da fatan allah ya amfana da mu abin da ya faɗa mana sannan muna godiya ga wannan tawaga gaba ɗaya da suka kawo mana ziyara muna musu addu'a yadda suka nuna lafiya Allah ne kowa gidajen su lafiya kuma Allah ba su ladan wannan sabis zumunci da suka yi sannan kuma kamar yadda suke ta umartar mu kullum a matsayin su na jagororin mu na yi wa ƙasa addu'a da shugabanni addu'a to muna addu'a wannan ƙasa ta mala ƙara mata albarka Allah ya zauna da ita lafiya jagororin wannan ƙasa kuma gaba ɗaya su muna musu addu'a Allah ya ba su ikon yi mana adalci kuma Allah ya ba mu ikon biyu su waɗannan shehunai namu da suka yi ta gaya mana yadda Allah ya ce da yadda za a biya yara mana musu addu'a Allah ya saka musu da alheri Allah ya karfafi bayan su a ƙarshe kuma da yake sai ba lokaci za mu umarci shi shi ya yi dalili sannan sai a yi addu'a kuma a karfafi su.
alhamdulillah Allah saka da alkhairi murshid muna godiya da kai da tawagarka gaba daya da shugaban fitiyar islam Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya ja mana da rayuwarku naf'an lil ibadi kullum muna ganin ku a cikin mu to kuna karfafa mana gwiwa musamman mu matasa ku ga dattabai a cikin ku duk abin da kaga akwai dattabai a cikinsa to ba shakka abun nan zai dore Allah ya saka muku da alkhairi ya kara muku lafiya ya mai da ku gidajen ku lafiya albarkacin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ku karanta musu fatiha ɗaya salatin fatiha uku Allah ya kara musu lafiya ya mai da su gida lafiya albarka annabi rahama sallallahu alaihi wasallam صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمره الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها لنا أبواب الشر والتأثير وتكون لنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وما سورة رسول الله سبحانه أدوار تقيائي أدوار إيائي كبير إيائي an saurari tafsirin karatun alkur'ani mai girma daga masallacin masjidil fadimatu zahra da ke bypass gombe wadda sheikh naziru idris bypass ya gabatar honorable ustaz yunusa abubakar dan majalisar tarayya mai wakiltar mazabar yamal deba ya dauki nauyin kawo muku